أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah muna yabo gare shi da ya yassare mana haduwa a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan yini na asabar goma ga watan ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shine ɗaya ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da da ashirin uku, haka ne ko? tsayi kamar yadda muka ce yau insha Allah ta'ala za mu dora inda muka tsaya kan karanta abinda Allah ya sare na fassarar faɗin Allah maɗaukaki يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إن شاء الله يو أبن دي شافي تنازعي لاختلاف da abin da ke da alaƙa da shi za mu tattauna amma kafin nan ɗan fa'idoji da suke da alaƙa da maganar ɗa'a ga shugabanni wanda muka gama tattaunawa a kai da kuma ɗa'a kafin nan ɗa'a ga Allah da ɗa'a ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin wannan ayoyi da muka karanta za mu fahimci wajibcin da'a ga Allah da wajibcin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da abinda yake ɗauke cikin umarnin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa san rai idan umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka saba ma abinda ranka yake so to sai sai ka hakura da abinda ranka yake so sai ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce alamar kai mai imani domin idan mutum yana da imani to yana son abin da ya imani da shi dole ne musulmi yana son Allah yana son manzon Allah to idan aka ce maka wannan umarni ne na Allah to sai ka bi umarnin nan na Allah ko da ya saba ma abin da kai ranka yake so wannan ita shine ke nuna dama kai bawa ne na Allah amma idan Allah ya ce sai ka ce a'a ya kuma idan ka bi wannan kai ba za ka ji daɗi ba to haƙiƙa wannan ka fifita jin daɗinka da son zuciyarka akan abin da Allah yake so wannan kuma ya nuna akwai rauni a imaninka idan ma bai ruguza imanin ba ta wani ɓangare kamar da zamu ji hakanan idan umarnin Allah ko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabawa wani yanayi da kai kake ciki ya sabawa al'adunka ya saba wa wani umarni daban na wani da ya yi maka to alamar kai mai imani ne shine ka saba wa al'adar ka ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi ya halitta Allah shi za a haɗu da shi gobe kiyama Allah shi ne mai wuta shi ne mai aljanna idan ka je gaban Allah ran kiyama mutanenka da mutanen garinku da mutanen al'adarka ba za su iya tsare ka daga azabar Allah ba a ce kai fada da mutane ba a ce kai tawaye ga mutane ba amma in abin da mutane suke kai ya saba wa na Allah to ka bi na Allah ka rabu ko da mutane za su zage ka wannan shine zaman lafiyarka ran da za a yi maka uquba wallahi babu mai iya tare ka haka gara ka sha zagin mutane akan ka saba wa abin da suke so ka bi abin da Allah yake so darasi na biyu a cikin wannan umarni za mu fahimci cewa biyayya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wajibi ne na ƙashin kansa wajibi ne mai tsayuwa tsayin kansa ma'ana abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da umarni a yi kada ka ce sai ka bincika in ya dace da na Allah sannan ka bi shine ma'anar wannan zancen yawwa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni kada ka zo ka ce a ni na bincika qur'ani na ga wannan abin da annabi ya faɗa ya saba in dai ya tabbata annabi ya faɗa to babu sabani tsakanin maganar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi daga ina aka gano wannan saboda fi'ilin da aka maimaita akan da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah cewa ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah muga an sa fi'ilin dangane da Allah ati'u ku yi da'a ga Allah sai kuma aka ce wa ati'ur rasula shi ma manzon ku yi masa da'a to wannan ya nuna ashe da'a ga Allah dama da'a ce ga manzon da'a ga manzon Allah da'a ce ga Allah dama Allah ya faɗa man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya da'a ga manzo to ya yi da'a ga Allah don haka lalle in manzan Allah salama ya hukunci kamar Allah ne ya hukunci ba ka tsayawa wani bincike ana cewa ya tabbata annabi salama ne ya ce kaza to shi kenan ka aje zancen kowa ka bi manzan Allah salama wannan kuma shi ke nuna kai masoyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin in aka ce ga manzan Allah ya ce kaza sai kuma ka samu wani malami ko gargajiyar garinku ko makamancin wannan su kuma ga wani abu daban ya saba wani annabi in ka bi na annabi to kai ne masoyin annabi in kuwa ka bi na mutane to ka ajiye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaga kana da matsala a imaninka kuma kana da matsala yadda za ka yi da shi gobe kiyama in kun haɗu domin lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ya ce ayi kaza ya ce kar ayi kaza asalin addini shine ka bi wannan shine kuma zaman lafiyar ka shine sababin ka na shiga aljanna darasi na uku martani akan waɗanda ba su yarda da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wato wanda suka kafircewa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke ƙaryata hadisai ba su yarda da sunna a matsayin masdari source ne na karbo addini ba to wannan ya nuna raddi a kansu tunda Allah madaukake kun ga a wannan aya aya ce a ina take a Qur'ani dama daga an ce maka aya ka san a Qur'ani take to Allah ne mahalicci da ya halicce ka shine yace ka bi Allah kuma ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce bin Allah ma'anarsa iya bin ƙur'ani an gane kuma bin manzan Allah salasalama sai ka ce shi ma iya ƙur'ani ake nufi to ka kuskure fahimtar ko yauwa domin manzan Allah salasalama na'am shi ya zo mana da alƙur'ani to amma bayan ƙur'ani ai yayi wasu maganganu ya je kasuwa ya je gaida marar lafiya ko ya zauna da matansa ya yi hira da su ya ci abinci da yara ƙanana ya ci abinci da manya ya ci abinci da mata matansa dama mene nefa ce kuma ku haɗa tukuna saboda daga cikin darussan kamar da muka ambata wajibcin abi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kuwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ce kamar yadda alqur'ani yake wahayi don haka hanyoyin waɗanda suka karkace suka kiyarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to hanyoyi ne na yan bid'a hanyoyi ne na batattu hanyoyi ne na waɗanda suke sun saba wa hatta alƙur'ani saɓaninsu ga alƙur'ani ma shi ne mafi bayyana domin a cikin alƙur'ani allah maɗaukaki ya yi umarni abu manzan allah sallallahu kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar da na ambata ɗazu ba iya alƙur'ani ya kawo ya ajiye juyaye shuru ya rufe bakinsa ba da aka yi masa wahayin alkur'anin kuma ya yi maganganu ya yi wasu abubuwa na mu'amaloli ya ce a yi kaza ya ce a bar kaza waɗanda ba sa cikin alkur'ani to yanzu inda mutum yana da rai manzo Allah sallallahu zai ce masa je ka masallaci sai ya ce sai na gani a alkur'ani zaka iya gaya wa manzon Allah haka ido da ido to ashe kenan bin qur'ani da bin maganar manzon Allah tilas ne wanda duk ya raba ɗaya da ɗayan to haƙiƙa ya ɓata ya karkace daga hanya wajibi ne abi Allah wajibi abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ƙara magana akan wannan mun zo kan fa'in tanaza'atun a darasin mu na yau insha Allah Allah madaukaki cewa ya fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi sai ce mai wattabi'uhu gani ku yi imani da Allah da manzan nan annabin nan kuma manzo wanda yake ummi ummi shine wanda bai san rubutu ba bai san karatu ba kafin a saukar masa alkur'ani shine siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi dangane da shi siffar yabo ce ba siffar suka ba ce rashin iya rubutu da rashin iya karatu ga annabi yabo ne domin da ya iya rubutun da ya iya karatu da kafirai sai su ce shi ya rubuta ƙur'anin da kansa amma a samu wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ya zo da irin wannan ilmomin da za a iya za a kasa ruguza shi har kiyama ta tashi wannan ya nuna lalle gaya masa aka yi ba zancensa ba ne to wannan ita ce hikimar Allah da ya sanya shi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kafin zuwan alkur'ani to sai ya ce shi ɗin kuma wanda manzan ya yi imani da Allah da kalmomin Allah kalmomin Allah su ne waɗannan sai aka ce kuma wattabi'uhu wattabi'uhu ku bi shi ku bi shi sawa'un fi ma ja'a bihi ilaykum fil qur'an wa fi ma ja'a min indihi huwa li'annahu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wannan dai yana cikin abin da duka ya tabbata a wurin malamai ma'ana sawa'un abin da ya zo da shi daga a cikin alkur'ani ko kuma abin da ya ambata da bakinsa ko ya aikata shi yasa ai malamai suka ce me ake nufi da sunna sunna ita ce duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya faɗa da baki ko ya aikata a aikace ko aka yi a gabansa bai ce a'a ba ku riƙe wannan abubuwa uku so ake ce ma sunna zaka sunna ba wai ta kungiya ba ce duk abin da manzo ya faɗa da baki ko ya ce ai innamal a'malu binniyati to sunna ce ka kula da niyya wajen aiki da sauransu ya ce alaikum bisidqi ku riko da gaskiya ko wannan shi ma menene kauli ne to wannan me sunna ce haka nan ya aikata kaza yayi sallah yayi azumi ya je ziyara ya je kaza ya je kaza yayi ayyuka na gabubba to wannan su ma sunna ne haka nan an yi abubuwa a gabansa bai ce kul kuka kara ba wannan ya nuna domin shi tunda annabi ne in aka yi ba daidai a gabansa ba baya shuru wani yana yin abu zai ce a karka sake kamar wanda wata rana ya ce inna allaha wa rasulahu yana hayaniku Allah da manzansa suna hana ku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi'sal khatibu anta tir da kai a matsayin mai magana ma'ana kai dai baka iya hudu ba ba ba wai tsini masa yi ba ina faɗa kai kai kai magana ka taɓa ce sai shi a'a sai dai ka ce inna allaha ya inna allaha yanhaku wa rasuluhu yanhaku ka ce inna allaha wa rasuluhu yanhaku ma'ana ka ware Allah ka ambace shi karka hada shi da manzon Allah yadda za a fahimci matsayin su daya shi annabin ne ya hana haka da haka Allah daban manzan Allah daban kaga wannan abamiri ne ya hada su alamiri a pronoun din da zai iya komawa kan Allah da manzan Allah sai ce a ware Allah daban a ce inna Allah sai kuma a ce wa rasulahu sai a yi abasi an gane? to ko a wannan kunga annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiru ba wannan ya nuna maka ashe lalle duk abin da aka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shiru bai ce komai ba to daidai ne to shi ma sai a dauke shi menene sunna ce to tunda Allah ya ce wattabi'uhu ayoyi a cikin alqur'ani nan umarnin abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa ayoyi sama da 34 ko 40 nassi kurukuru cewa abi Allah abi manzon Allah abi manzon Allah abi manzon Allah kullum bi yake cewa ai a bi shi duk wanda bai bi shi ba ko ya ce yana son sa ƙarya yake ko da ba ƙarya yake ba to ya kuskure fahimta eh in ma baka ƙaryata shi ba sai a ce ka kuskure fahimtar san annabi eh san annabi in baka bi shi ba to ba ba ka nuna ba soyayya ba ce yanzu wani ko budurwarsa ce saboda tsabar san da yake mata duk abin da ta ce zai ina ce a sakamakon haka ne wani zai ce duk abin da ta sa shi zai aikata ko rijiya ta ce fada zai fada inda za ta iya fito da shi ko a inda za ta iya fito da shi sai auren daga baya zai ce ba matsala duk abin da ta sa shi zai me wannan ai karfin soyayya ne to ya zaka ce kana da karfin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi shine fiyayyen halitta sannan kuma ya ce ga yadda ake sallah ka ce a'a kai ta kaza kai ya yadda ake kaza kai ka ce ga na kaza kai ka ce kafin shi sani ko da baka faɗa da baki ba in ya ce ka yi ka ƙi ka bi na wani daban to ka fi son wannan a kansa ko ka ƙi ko kaso wannan aikinka shi ke nuna ma'anar abin da ka ɗauka a zuciya shi sa ba a wasa da lamarin biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to mu bar wannan a matsayin darussan da suke da alaƙa da faɗin Allah ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shugabanni maganar da'a ga shugabanni mun yi magana akan ta jiya wajibi ne a yi da'a ga shugabanni amma sharaɗi ya zama cewa ba su yi umarni da sabon Allah ba amma in abin da suka yi umarni da shi ya dace da na umarnin Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi to wajibi ka bi in kuma sun umarni da saban Allah to kar abi su kar abi domin Allah shine wajibin abi Eh, babu abin da zai samu ga mutum a duniya saɓanin abin da Allah maɗaukaki ya ƙaddara don haka in suka ce ka yi wani abu na saɓanin Allah abin da Allah ya hana to kar ka yi kun san da kissar da malamai a tafsiri suke kawa dangane da shugaban sariya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya tura wasu mutane ko ije su yi su je wani wuri expedition irin yadda ake tura a tawaga ta yaƙi to sai shugaban nasu ya haɗa wuta ya rura ta sai ce ku shiga wannan wutar su suka haɗa wutar ma ya ce ku haɗa wuta suka haɗa wuta ta ruru sai ce to ku auka ciki sai suka ce a'a suka dawo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama to shine anan ne ya faɗi innama ta'atu fil ma'rufi yace da sun shiga to da ba za su fita ba ma'ana da kun masa da'a da kun zama yan wuta shine abin nufi ashe kenan idan shugaba yace yi kaza kuma kaza din nan haramun ne kamar misali yace je ka kwato filin wane je ka shagiya kar ka je masallaci an hana ka misali yace ka daina sallah kar ka bada zakka kar kai kaza kar kai kaza sai ka ce a'a ba za ka yi ba ko da baka faɗa da baki ba ka fita daga wurinsa amma kar ka yi domin wani ka faɗa a gabansa kuma sai sa a kashe ka ko ya ɗau wani matakin cutarwa a gare ka ka tashi ka fita ranka da shi kenan amma ba za ka yi ba saboda waye a zuciyarka ya fi girma Allah domin waɗannan abubuwan Allah ya ce kar a yi su an fahimci wannan yawwa to amma jiya kuma mun yi zancen in suka ba da umarni da abin da Allah bai hana ba Allah kuma bai yi umarni ba amma sun sa ne saboda amfanin mutane to ko da ijtihadin su ne ya saba wa abinda kake so to wajibi ka bi kamar da muka yi magana akan dokoki da suke sawa na zaman lafiya da kiyaye lafiya da kiyaye tsaro da sauransu wannan tilas ne ka bi saboda bin wannan din shine zaman lafiyar al'umma kar ka zo ka ce sai ka nuna min a Qur'ani in baka nuna ma a Qur'ani ba ni ma ba zan ba to ba haka ake ba an gane abin yauwa in shugaba ya ce ku yi kaza to wajibi ya akwai abubuwa da dama dai da suke shiga karkashin wannan dangane da maslaha mun gama zancen su jiya so nake mu kyale wannan gefen sai mu shiga maganar tanazu'i yaqulu Allahu tabaaraka wa ta'ala Allah madaukaki yana cewa fa in tanaza'tum fi shay'in idan kun yi sabani kun yi jayayya kun yi musu ra'ayi ya bambanta tsakaninku fi shay'in dangane da wani abu mun yi magana wannan je ko me ake nufi da fi shay'in umumi kowanne abu farudduhu to kuma da shi ma'ana talaban li ma'rifati al-haqiqati domin neman sanin haƙiƙanin lamarin tunda kun san idan aka yi sabani wannan zai ce zancensa shine gaskiya wannan ma ya ce zancensa shine gaskiya ai shine sabani to in haka ta faru tsakaninku me umarni sai Allah ya biyo da wannan fa'un din yace farudduhu to kume da shi mene al-ikhtilaf shi sabanin naku kume da shi ila Allah zuwa ga Allah kume da shi zuwa ga Allah wa rasuli da kuma manzan farudduhu ila Allah war rasul kume da shi zuwa ga Allah da manzo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kenan zuwa ga Allah ma'ana zuwa ga littafin Allah ƙur'ani zuwa ga manzan Allah kuma shi ma ma'anarsa zuwa ga littafin Allah da kuma sunna an gane domin in manzan yana nan tunda ba a gama wahayi ba za a iya saukar da wata aya ga manzan sallallahu Alaihi wasallama a take a lokacin in yana da rai ko in kun gane abin in ku ba shi da rai ya rasu kamar yanzu to komawa zuwa ga zuwa ga Allah shine ma'anan a koma zuwa ga zuwa ga alqur'ani kuma kamar da wasu malamai suka ce komawa zuwa ga alqur'ani ma komawa ne zuwa ga manzon Allah domin shi yazo da alqur'ani sannan kuma a ƙara da komawa zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan shi ma yawa to ku duba wani abu mai girma da yake girmama wannan sha'anin sai Allah ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir za ku yi hakan ne komawa zuwa ga Allah da manzan Allah in kun kasance ku din kuna masu imani da Allah da ranar ƙarshe imani da Allah da ranar ƙarshe imani da Allah da ranar ƙarshe me yasa ake hada su ake yawan ambato domin shi imani da ranar ƙarshe wani wani muharrik ne wani abu ne da yake zaburarka yake harzuka ka kai aiki kai aiki da shi yasa ake domin zaka tuno ranar da zaku haɗu da Allah din da kai imani da shi Allah din da ka kake tsoron sa to in dai kai imani da Allah kai imani da za a tsayu a gaban Allah to lalle kai wannan abu to za ku koma zuwa ga Allah da manzon Allah da lamarin da kuka yi sabani in ku mu'minai ne Allah ce zalika khairun wannan shine mafi alheri a gare ku wa ahsanu ta'wilan kuma shine mafi kyawun fassara zamu zo mu ji bayanin waɗannan abubuwa insha Allah mu karanta maganar malam a as-sa'idi thumma amara bi raddi kulli ma tanaza'a an-nasu fihi sannan Allah madauki ya bada umarni da a maida dukkan abin da mutane suka yi sabani a kansa min usulid dini wa furu'ihi ko lamarin yana da alaka da ginshikan addini a babin tauhidi a babin aqida babin imani in kuka saba to a koma zuwa ga Allah a koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa furu'ihi da kuma abin da ya shafi fiqhu abin da ya shafi sallah azumi zakka duk sabanin da kuka yi wane ya ce abu kaza wajibi a yi imani da shi wane ya ce abu kaza ba wajibi a yi imani da shi ba wani ya ce abu kaza yana cikin addini wannan kuma ya ce abu kaza baya cikin addini kaga an yi saɓani to ya za ku yi sai a koma a bincika a ɗauko alƙur'ani shin wannan abun akwai shi a cikin alƙur'ani allah ya ce a yi in aka duba babu sai a dubo maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin akwai a ciki in aka duba babu sai a ce to aiko addini ya cika tun rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan qa'idatu kamalid din kullun shekara sai mun magana akan ta qa'ida ce sananniya a gun malami cewa addinin Allah ya kammala ya cika baya buƙatar ƙari babu wani ko malami ko wani wali ko wani dai da zai zo daga baya ya institutin wani abu sabo ya ce to jama'a ni ma ganawa ku rika yi sai a duba in ya dace da na Allah da ya ce a yi ko ya dace da wanda manzan Allah sallallahu ya zo da shi sai a yi saboda Allah shi ne ya aiko manzo manzan nan shi kadai za a tambaye ka a kansa gobe kiyama da haka in abin da wani ya zo da shi ya saba wa na manzan Allah to ko ajiye ma wani kayansa ku je ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin gobe kiyama wallahi Allah ba zai tambaye ka akan malam wani da shehu wani ba amma zai tambaye ka akan Muhammadu Rasulullah tabbas in baka bi shi ba Allah ba zan ce kai ka dauka wanda suke zauna a nan ba insha Allah wanda duk bai bi manzon Allah ba muna faɗin wannan na can lokacin sai ga wani ya ga kamar wasa wallahi duk wanda fa bai bi annabi ba wallahi ba zai shiga aljanna ba ina faɗin wannan da rantsuwa duk wanda bai bi manzan Allah ba ba zai shiga aljanna ba don haka dole ne ka aji duk abin da kake so ko saboda zamansa an saba ana yi ko al'umma da yawa sun fi bi inda ya saba abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to zaman ka lafiya da Allah wanda in ka mutu ka je kabari babu fa kuma kowa da za a tambaye ka a kansa in ba Allah da manzan Allah ba da addininka to zaman ka lafiya shine ka bi Allah din nan ka kyale wannan abin da ko da mutane za su zage ka akan kinsa zagin mutane baya tabo ko baya komai iyakaci a wannan surutu ai gashi nan kaza ai gashi nan kaza amma ka je ga Allah fa Allah ba iya surutu ba magana zai maka ba Allah baya surutu Allah tambayar ka zai me yasa nace kai kaza ba kai ba me yasa aka aiko annabi ka bi shi ba ka bi shi ba sai ka bi wani daban to anan kuma sai matsala ta uku to haka kai wa kanka qiyamul layli tun kana da rai yanzu ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabani nau'i nau'i ne akwai saɓani wanda yake asalin a cikin alkur'ani nake so in ce in Allah ya yi magana akan ikhtilafi saɓani to nau'i biyu ne akwai jibilli da yake da alaƙa da khilqa halitta dole ne ku saba dole ne wannan yabi nan wannan yabi nan kamar da ambata wala yazaluna mukhtalifi to wannan halittar Allah ne yadda ya gina dan adam haka yake amma in aka go na biyu wanda yake da alaƙa da madhi da zammi to anan ne ake daukar hukunci Allah subhanahu wata'ala ya zargi sabani ya hana ayi sabani don haka baya son a yi saɓani abinda ya umarni da shi shine mai iti sami a haɗin kai wa ta saimu bi hablillahi jami'an wala ta farraku kuma ya ce wala ta naza'u fatafshalu fatazhabari hukum wasbiru ga wala ta naza'u karku saɓani nassi ne ƙuruƙuru karku saɓani kaga ashe kenan da ya ce karku saɓani can kuma ya ambata cewa dole mutane haka za su zauna suna saɓani dole ka bambance ka ce wannan abin da Allah ya umarni da shi ne kada a yi an gane wancan kuma na farko menene halitta ce ta ɗan adam Allah yake ba da bayanin cewa haka ɗan adam yake haka ya halicce shi wannan ya nan wannan ya can Allah maɗauki ya ce zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id da haka ikhtilafi fil kitabi mazmumi ne abu ne da Allah madauki ya hana kada a saba akan littafi sababin sabani ga littafi ko dama imma albaghi wa imma alhasad ko ko neman duniya wanda shi kansa da neman shugabanci shi yasa Allah madauki yake bamu labari da dangane da sabanin al'ummomin da suka gabata an aiko musu littafi sun saba a littafin sai suka rarraba wannan yi nan wannan yi nan innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an Allah ce lasta minhum fi shay'in baka tare da su ba ruwanka da su haka abinda yake madmumi aka hana shine al-ikhtilafu fi din sabani a addini Allah ya hana shi to tunda ku Allah ya hana sabani a addini to meye maganin sa hmm meye maganin sabani a addini na farko ma me ake nufi da sabani addini ba sabanin irin sabani tsakanin Imam Maliku da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal da Abu Hanifa ya za a yi ruku'u ya za a yi sujada wannan naman kaza halin ne naman kaza wannan sunansa sabanin furu'a wannan ba shi da matsala an gane ba shi ake zance ba al-ikhtilafu fi din shine sabanin wannan ya kafarta wannan wannan ya bid'antar da wannan wannan ya kibin wannan sallah Allah ya hana wannan addini ɗaya ne dole a dawo guda ɗaya to ya za a yi a dawo guda ɗayan shine umarnin da Allah ya bayar a nan a koma zuwa ga Allah da tambaya ce da za a iya ɗunguma a je gaban Ubangiji ce ya Ubangiji mai ka umarce mu da shi ne wane ya ce in yi kaza wane kuma ya ce kaza ba kyau ya Allah a fidda ni me zan yi ne to tunda Allah ya hada ka da manzo kuma ya hada ka da littafi littafin nan tun shekara 1400 da wani abu har zuwa yanzu nan haka yake ko harafi ba a canza ba a ciki tunda ko bai canza komai ba ashe duk addinin yana ciki a koma ciki abin da yace ayi shine addini to haka nan manzon yayi bayani ya faɗi sallah ya ce ga yadda za a yi sallah ya ce ga yadda za a yi azumi ya yi da kansa duk an gani sai a koma kuma malamai da sahabbai duk sun haddato malamai sun ruwaito daga gurinsu kuma an rubuta a littafai malaman ilimin abin sun bi sun tantance sun ce wannan na gaske ne wannan ba na gaske ba ne to duk abin da aka ce wannan na gaske ne manzo ya faɗa tunda dai mun san manzon nan gaskiya ne ya yi hijira shine da a makka ya bar makka ya koma madina a madina mun ji rayuwarsa shekara goma sha uku yanzu a ce manzan Allah salasalama a zamansa shekara goma sha uku sha uku ne a makka kai goma a madina ne shekara goma sha uku da ya yi a makka a ce kakaf bai ce komai ba ai gashi nan asira muna karantawa ko sunan mahaifinsa abdullahi sunan mahaifiyarsa Aminatu sunan kakansa Abdul Muttalib sunan baffansa Abu Talib ko akwai dan baffansa Aliyu akwai baffan nasa kuma Abbas sun rayu da shi yau an je nan sunan matarsa Khadija ta farko ya biyo da Aisha Saudatu akai sauran duka wasu anan ya koma maka ya ƙara wasu matan shine dai wannan Muhammadu dan Abdullahi da haka yayi rayuwa sallallahu alaihi wasallama daban-daban yayi yaki to kafin ayi yakin ya zauna da kafirai sun musguna masa duk labarin sa kowa ya sani to kun ga ashe tun da ya yi maganganu ya ce kaza a nan ya faɗi kaza a kasuwa a wurin yaƙi ya ce kaza to wannan maganganu duk an tattaro su an haɗa su a littattafai wannan shi ake ce mene hadisai shi ake ce sunna to yanzu in aka ce gashi ya faɗi wani abu kuma sai ka duba ga wani malami ko su imam maliku ne fa su da kansu su sun faɗi wannan sun ce in mu muka ce in aka ce maka na ce abu kaza kuma sai ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi abinda aka ce manzan Allah sallallahu ya faɗa yace ku yi watsi da magana ta ku wuce manzan Allah sallallahu alaihi Imam Maliku ya faɗi wannan Ash-Shafi'i ya faɗi wannan Ahmad bin Hanbal ya faɗi wannan kafin su Abu Hanifa ya faɗa kaga kenan ashe wane ne kuma wanda ya zo a bayan su wanda yake da kimar da shi zancensa ba za a bincika ba sai kawai a karba ko da ya saba wa na annabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan abu shi wannan abin da muke zance fundamental abu ne ginshikin abu ne a musulunci in baka fahimce shi ba kana da matsala a fahimtar musulunci yana koya maka girmama maganar Allah da girmama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka fifita maganar Allah akan ta kowa ka fifita maganar manzon Allah akan ta kowa kuma idan aka zo aka samu cin karo tsakanin maganar Allah da ta manzan Allah sun aka samu cin karo tsakaninsu da ta wani mutum daban da ta wani malami ba ana nufin wai ka tsini malamin ka zage shi ka kafarta shi ba a'a amma dai kar ka bi shi wanda za ka bi shi ne wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa kun gane wannan to sabani duk inda ka ganshi a cikin alqur'ani baya wuce irin wannan Allah madauki ya faɗa walakin walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara yawa Allah maɗauki yana yaba wanda suka yi imani yana kuma zammin waɗanda suka yi kafirci magana dai akan sabani a cikin alkur'ani tana nan da yawa to Allah subhanahu wata'ala yana hana mu musassaba dole ne kenan mu yi me mu dawo kan addinin da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi zahiran wa batin shi yasa kamar da nake ambatawa daga cikin usuli fundamentals na aqidar ahlus sunnati wal jamaa in an ce ahlus sunna ana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da manyan malaman nan da na ambata irin su maliku da shafi su ne ahlus sunna har zuwa kiyama duk malamin da ya tsaya akan wancan tafarkin bai bi hanyar khawarijawa ba bai bi hanyar shi'a ba bai bi mu'tazilawa ba bai bi hanyar ilmul kalami na asha'ira ba da sauransu ya tsaya akan abin da maganar Allah taqtadihi maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan wannan da maganar waɗannan manyan malaman da abin da aka ruwaito wannan shine ake cewa ahlus sunna usulin ahlus sunna shine wajibi ka sallama wa Allah zamu zo kan wannan aya ta gaba alam tara ila alladhina yaz'umuna har zuwa fadin Allah madaukaki da yake fadin abin nan inda yake cewa نعم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت سيتمنه ويسلموا تسليما تو التسليم لله والرسول أسليني الدين المسلم دولك يدى الله يفيك سني دولك يدى منزل الله يفيك سني dole ka yadda Allah ya fi ka sanin daidai da dacewa da zamani ya fi ka sanin abin da ake shiga aljanna ta hanyarsa manzan Allah ya fi kowa ya fi duk wani malami ya fi kowanne shehi sanin wace hanya ce za a je aljanna ta hanyarta ya fi kowanne malami ya fi kowanne wali ya fi kowanne shehi sanin zikirin da za a shiga aljanna kun gane wannan nan can yawwa ya fi kowanne malami ya fi kowanne shehi ya fi kowanne wali sanin sallah da salatin da za a yi a shiga aljanna don haka duk abin da ya saba wa nasa wallahi ba daidai ba ne na manzan Allah shi ne daidai kai eh, mutum zai je istihadi yake kokari yake yayi aiki yayi daidai to amma in daidai na manzon Allah to mutum yayi wa kansa qiyamul layli ya dawo kan na manzon Allah wallahi babu kuskure a cikin sa babu kuma kokonto ba raba kafa anan magana gaskiya take duk inda ka je ko ba nan ba wallahi raba kafa kai zato kake yi ba yaqini yaqini yana gun Allah yana gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka taimake mu mu fahimci waɗannan al'amura sai ce a mai da su ilallahi wa ilar rasuli kuma zuwa ga manzo ai ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa inna fihi ma alfasla fi jami'il masailil khilafiyyati domin ko a cikin littafin Allah da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai warware mas'ala akwai bayani daki-daki akwai magana filla-filla an fidda magana sala-sala yadda kowa zai gane ta a cikin alkur'ani an gane inda an koma can to za a gane gaskiya yace in ma bi sarihihima ko dai ya zama kuru-kuru an samu abun da ake tattaunawa a kansa sai zama kenan abinda aka samu nassi ne a mas'ala wanda yake maqtu'i babu sabani babu rikici ma'anarsa ɗaya ce shine sarihi au umumihi ma ko kuma ta hanyar umumi general magana da Allah ya faɗa sai zama abinda aka yi sabanin nan wane ya ce abu kaza daidai ne to za a samu nasa a cikin umumin zancen Allah ko zancen manzan Allah salama sai a fifita wannan umumin akan ra'ayin ɗayan wanda ko a cikin umumin bai iya shiga ba kun gane wannan shine ake nufi ana da haka ko ta hanyar umumi ai dan jin da kun gane mai umumi na san ɗaliban ilimi sun gane akwai umum akwai khusus ko yawa in an ce am shine lafazi da yazo in a general form da abubuwa da dama za su shiga ƙarƙashinsa shi ne umum yawwa shi kuma khas abin da yake specific an yi maganar abu ɗaya an ware shi to ai akwai abubuwa da dama za su iya shiga ciki in an ce niyya yanzu da niyyar sallah da niyyar azumi da niyyar zakka ina ce sun shiga ciki an fahimci abu yawwa to kamar haka yawwa to abubuwa da yawa za su iya shiga ta hanyar umumi sai a duba sai su warware saɓani au ima'an ko kuma ta hanyar ima'i ima'i shine abinda ake fahimta na lazimin illa ta hanyar ambaton hukunci idan aka ambaci hukunci saboda wata alama da take gun hukuncin sai ta nuna cewa sababin hukuncin shine wannan abin da aka ambata shine ake cewa mene ima'i ima'i ma'ana kamar ishara da Allah maɗauki ya ce wannan kamar da al'amidi ya ambata yana da hanyoyi wajen guda biyar ɗaya daga cikinsu shi ne allaka ko tartibin wato hukum alal wasu wannan matsalar za ka same ta a cikin littafan usulul fiƙi a babin dalalatul alfab ko kuma a babin ƙiyasi a babin ƙiyasin ma masalikul illa yawa illa da take sa a ɗora hukunci na wani abin da ba a ambace shi ba a alƙur'ani ko a hadisi a ba shi hukuncin wani da aka ambata kuma wani shi ake cima mene ƙiyasi to a ƙiyasi ana gina shi ne akan mai illa mai illa sababin hukunci to sababin hukunci ɗin nan malamai suna kasashe ina faɗa ne haka broadly dai don waɗanda ma ba ɗaliban ilimi ba alalakalla a riske abin a fahimta illa ɗin nan wato sababin hukunci ta kasu kashi biyu akwai illa mansusun alaiha akwai kuma illar da ba a yi nassi a kanta ba ma'ana illa mansusi alaiha wadda aka fito ƙuru-ƙuru aka ce mun ce ku yi kaza ne saboda kaza an gane yawwa akwai kuma wanda mustambaka ce mustambaka shine wadda malamai ne za su duba su gano cewa illar kaza ita ce kaza illar kaza ita ce kaza in an ce illa fa ko gane ba matsala ake ne ba ka san shi bahaushe in an ce illa ma'ana wannan abun yana da illa ma'ana yana da mene matsala to ba ita ake nufi ba abinda ake nufi da illa anan sababin hukunci eh zan yi bayani in na bada misali za ku gane a yanzu fadin Allah madauki da yace was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah ina hukuncin yake shine alqat'u ko da Allah yace faqta'u ku yanke aidiyahuma hannayensu me suka yi sata ya aka ka gane cewa satan nan ita ce ta jawo ai wannan yanke hannu malamai suka ce wannan fa'un din da aka sa wasariqu wasariqatu kaga shi barawo da ita barawniya faqaqu aidiyahuma to shine ma'anar wannan fa'un din to ina ga muku hukuncin su shine iqfa'u aydiyahuma ku yanke hannayensu to wannan shi ake nufi da imai tambihi fadakarwa ce akan menene sababin yanke hannun barawo kun ga ai ba ba a cikin ayar Allah yace innama amarnakum an taqfa'u aydi as-sariqi was-sariqa li'annahum saraqu ko ba haka bane ba haka aka faɗa ba da an ce li'annahum saraqa ko li'annahuma saraqa saboda su biyu sun yi sata to kaga sai ka gane an yi illar ta zama mai mansusun alaiha to tunda ba kurukuru aka faɗe ta ba ishara akai wannan ishara ita ake ce mene imai ina jin kun gane yau yauwa to wannan shine imai to in aka zo in kuka yi sabani tsakanin wani da wani ana iya gano mai gaskiya a cikin alkur'ani ko ta hanyar wancan sarihi kurukuru ko ta hanyar umumi ko kuma ta hanyar irin wannan sai a ce a ai dalilin da yasa anan Allah ya ce a yanke hannun mutum shine saboda yayi me saboda ya sa wasfi wasu domin shi wannan ismu fa'il ne as-sariqu was-sariqatu to ismu fa'il kuma siffa ce da take nuni akan me wanda ya aiki to tana dauke da in aka ɗora hukunci ashe kenan hukuncin nan sababinsa wannan aikin domin ba sunan mutum ba ne ba sunan yusufu aliyu yaƙubu aka faɗa ba ko me aka faɗa siffar aiki ne siffar aiki kamar a ce ne wanda ya salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ladansa shine kaza da kaza to sai a ce menene illar ba da wannan lada sai a ce yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga su waye kuma wanda yayi duk wanda yayi ko waye shi ina jin ku gane abu yawa to wannan shine da ake nufi da imani wato a dora hukunci akan abin da yalzamu an yakuna huwa illa da ba shine illa ba to da ba a dora hukuncin akan ba kun gane wannan shi ake nufi da imani wannan dai gaskiya wahalar da mutane ne ku zauna wannan makarantar tafsiri ba makarantar usulul fiqi bane mai san usulul fiqi gun malami zashi eh ku daina wahalar da malamai komai aka faɗa sai an muku bayanin sa kamar a aji daga farko har ƙarshe sai ku cinye lokaci ko ina za ku makaranta yawwa duk mai san ilimin irin wannan ilimin kaji kana fahimtar sa to kaje gun malami makaranta ce babba sunan makarantar usulul fiqi ilimi ne mai muhimmanci in ba shi ba za a fahimci yadda za a gane mai Allah yake cewa Qur'ani da hadisi ba an gane wannan dan kada wani ya zo ya ce maka in an ce a koma Qur'ani da hadisi kuna mai da mutane ne zuwa ga zahiri zahiri zahiri ku ba kwa fahimtar komai sai zahiri ai in ka ji ana zancen waɗannan masail na maganar illa da mafhumul mukhalafa mafhumul muwafaqa tanbihi ima'i kai ka san maganar ilimi ce ba maganar bin kawai zahiri yawa magana ce ta malamai yawa sabanin masu maganar ilimin zahiri da ilimin batini ai ba a maganar fiqhu bace maganar bata addinin annabi ne sallallahu alaihi wasallama a kama wani abu daban amma ana makalewa wannan maganar zahiri da sauransu a tuhumi cewa bin nassi kamar rashin fahimta ne wannan kuma ƙarya ce da masu ilmul kalami suke da gangan da kuma waɗanda dai suka karkace wa hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba sa so ko dai in ce sun saba kan bin hanyar su kuma suna so mutane su yi ta bin su akan wannan abin da suke bi sai su rika tuhumar mazhabar ahlus sunna a matsayin kamar mazhaba ce ta bin zahiri ba tare da fahimta ba ba tare da fiqh ba ana sukan malaman hadisi kaza da kaza da kaza malaman hadisi sune malaman usulul fiqh malaman hadisi sune malaman fiqh da haka da ilimin hadisi da ilimin fiqh in dai a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne duk malaman su ɗaya an gane wanda ya rabe addinin Allah ya hana sallah ya ce ka zauna ka je kabarin wani ka yi addu'a ta ishe ka ko ba ka yi sallah ba to wannan shi ya zo ya ɓata addinin manzan Allah s.a.w. babu ran da za a daina sallah sai ce a ku ne ba kwa fahimta mu muke da ilimin batsini ku kun kama bawo ne mu kuma mu ka kama lubbi to wannan ƙarya ce kashe addinin annabi ne ba ba a san shi ba ne ba jahiltarsa aka yi ba amma dama ba shi ne addinin manzan Allah s.a.w. shi ya sa malamai ba su ce ku je ku yi shi ba. An gane? au tambihi tambihi shi ma shi ne a fahimci hukuncin maskuti daga mantuki an gane fahmu hukmi almaskuti min almantuki a dunkule kenan ma'anarsa eh ka fahimci hukuncin abinda ba a ambata ba daga hukuncin abinda aka ambata kamar fahimtar hukuncin duka da zagi daga falata kullahu ma uffi kullun shekara sai mi wannan zancen ko yawa Allah madaukaki dangane da iyaye ce falata kullahu ma uffi karka ce ma iyayenka uwa da uba kar a ce musu uff uffin shine kaman tir ko kunkuni ko idan sun aike ka ka rika wani kunkuni kai ba za ka ba kaga ba zagi bane ba duka bane ko wannan abun menene shi mai hukuncinsa haram tunda Allah ya ce fala taqul lahu ma uffin karka ce wa babanka ko babarka ka ce musu wani abu na irin wannan uffin ko kana kunkuni ko ka tafi kai ni ni kaza da kaza to ka aikata haramu to ka fahimci cewa dukan uwa da zagin uwa dukan uba da zagin uba haramun ne daga wannan fala taqul lahu ma uffin shi ake nufi da tambihi an gane kamar malami ne a ce meye hukuncin mutum ya zagi babansa meye hukuncin mutum ya doki babansa ko babarsa aka san makana ji sai a ce a'udhu billahi ko sai malamin ya ce haramun ne sai mutumin ya ce wai to sai ka nuna mun a qur'ani nuna mun a qur'ani yanzu kai kana buƙatar babanka ka zage shi babarka ka zage ta a ce haramun ne wannan abin sai an nuna maka a qur'ani to sai ka ɗauko masa wannan ka ce ai gashi Allah cewa ya falata ƙullahu ma uffi karka ce musu ko ƙunƙuni karka yi musu an gane to mutum bai isa ya ce maka ai ƙunƙuni aka sai a ce to sai a ce ai ko ma zagin sa kai ko ba ka bane dan dai ba a zagi a gun karatu sai a ce kai in ba abun ka ba kai yanzu da zagin uwa da zagin uba wanne ne yafi girma da kuma abin da ya shafi ƙunƙuni da cewa cir wanne ne babba wanne ne ƙarami faɗin ƙunƙuni da faɗin tir ba shi ne ƙarami ba to ƙaramin Allah ya hana to kuma babban sai ka boka nemi cewa an ba a sami nasi a ƙur'ani ba shi kuma kun gane abin to wani shi ake cewa mene tambihi in malamai suka ce maka tambihi to ba wai faɗakarwa da wa'azi suke nufi ba wannan suke nufi inda a littafin usulul fiqh an gane kunga kun dawo da mu makarantar usulul fiqh kamata ya na'am ban ji ba eh to malam to ai idan da ana so a malam sa'adi ne ko haka ne shi ya dawo da mu ya dora mu kan wannan amma abin nufi dai idan kana magana yanzu idan da darasin da muke na iya ɗaliban ilimi ne da muke yin karatunmu da larabci a wannan gun duk ba zan tsaya fassara ko ba haka bane dukkaninsu sun san kome kawai sai a ce iman wa tambihin wa mafhum kawai sai a wuce amma wanda baya wannan makarantar kaga shi ya ja mana mu tsaya shine abin da nake to mu je aw mafhumin aw umumi ko mafhumi mafhumin mukhalafa ko mafhumin muwafaqa yawa shi ma duk kun sani duk mun sha magana a kansa a yi ishara zuwa kamar wannan da muka bada misali na ƙarshen nan na fahimtar hana zagi da duka daga wannan ya sunansa a wani mafhumi yake muwafaka ne ba mukhalafa ba eh mafhumin muwafaka ana kiransa kuma mene eh ban ji ba ana kiransa fahwal khitab ana kuma me- kiransa mene qiyasul aula duk wannan sunayensa ne qiyasul aula fahwal khitab mafhumul muwafaqa to duk wannan dai ku koma littafin usulul fiqh suna nan aw umumi ma'anan ko kuma general ma'ana yuqasu alaihi wadda za a iya yin kiyasi akan ta ma ashbahu ayi kiyasin abin da ya kama da ita to duk ta hanyar wannan zaka samu abin da zai warware sabani tsakaninku don haka in sabani ya auku a koma zuwa ga alkur'ani a koma zuwa ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malamai za su yi bayanin ina maganar Allah take ina maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya za a fahimce ta kuma ya, ya wanne ra'ayi ne za a fifita akan wannan ra'ayi ma'ana dai abinda Allah ke faɗa a wannan aya fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah fardu ilallah din nan abinda galibi malam yayi mana amfani a nan maganar sa ta mana amfani shine a ba kawai komawa zuwa ga zahirin ba domin akwai abubuwan da yake zahirin zaka fahimta akwai kuma abubuwan da ba zaka fahimci zahirin ba sai ta hanyar waɗannan ilmomin to dukkanin su su za su taimaka mana idan ka gano yanzu yawwa abin ma da nake so in faɗa misalin da muka bayar na haramcin zagi da duka ga iyaye ko idan aka tambaye ka an yi saɓani akan wannan misali ba fa saɓanin aka yi da za a ce an yi saɓani a koma a nemo hukuncinsa to idan ka ce a cikin ƙur'ani akwai wannan hukuncin to ka yi daidai kun gane mai nake nufi yawwa za ka iya rantsewa cewa a cikin alkur'ani akwai hannun mutum ya zagi babansa a cikin alkur'ani akwai hannun mutum ya doki babansa ko ya zagi babansa ko ya doki ta kun gane ta ina aka fahimto saboda an hana abin da yake bai kai waɗannan ba ma to famin babin aula a hana wannan an gano nan kamar maganar haramcin shan taba ko shi ma mutum ya zai ce kawo mun ayar da ta nuna cewa shan taba haramun sai a ce ai Allah ya haramta duk abin da yake mai cutarwa ko yuharrimu abaihimul alaikum alkhaba'is menene alkhaba'is duk abin da yake mai cutarwa duk abin da yake in ka ci shi zaka cutu zaka mutu za a yi kaza za a yi kaza zai sama rashin lafiya to ya zama me shi yasa shan magani da likita ya ce a sha ya halatta amma in ka sha shi ba da tsari ba kuma ka san in ka sha ba da tsarin ba zai haifar maka wani abu kuma ka sha da gangan to ka sha haram ko ba ka ba yauwa me yasa ake ce masa substance abuse ai da ma haka ake ce masa ko drug abuse yauwa duk abin da ka saba wa ka'idar masu shi ga yadda suka ce a yi ka zo ka yi saɓani kuma an san in an yi saɓanin zai haifar da cutarwa to wannan abin da aka yi ya saba wa ka'ida sunansa mai haram amma asalin wanda za ka sha don magani halal ne kun gane wannan ai don haka duk abin da zai cuce ka sunansa haramun kuma sai ka ce nassin ƙur'ani ne an fahimci abin saboda allah maɗauki ya faɗi duk abin da zai cutar insha Allah an fahimta to sune irin wannan abubuwan da Allah malami ke ambata yace li anna kitaballahi wa sunnata rasulih alaihima bina'uddin domin kuwa littafin Allah da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alaihima bina'uddin akan su aka gina addini eh akan su aka gina addini a mecece hujja ta cewa akan ƙur'ani da hadisi aka gina addini ko in ce mecece hikima me zai sa ka fahimci haka ka gamsu da haka Allah maɗauki ya umarce mu mu tsaye da fuskar mu zuwa ga addini fa aqim wajhaka lid-dini hanifan ko ba haka ba tun da ya umarce mu mu tsaya ga addini addini nan kuma ya ga mana ya cika addini nan ya ga mana wa ya zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an siffanta manzon nan da cewa duk abin da ya faɗa wahayi ne ba san zuciya yake faɗa ba an gane ashe kenan ana so a haɗa ka ne da abin da babu kuskure a cikinsa a kansa za ka tafi addini duk zancen da ba wannan ba to zai iya ɗaukar kuskure kai kuwa ba a so ka bauta wa Allah da kuskure don karkai hasarar ibadarka tausayi ne don haka malamai da za su ce karka shiga hanyar bidi'a karka yi kaza karkai kaza karkai kaza tausayinka ake domin karkai aikin da za ka yi hasarar ladanka nan da kake tsammanin za a baka lada sai an zo sai a ce ai baka da lada ce me ya faru a ce ai annabi bai ce kai ba zaka kai hasara kaga bala'i ya zo maka sai kuma shekara sama da 50 kana wannan abu to kaga idan aka ji tausayin ka aka ce ka daina to ba kiyayya ce ga annabi ba domin dama annabi bai ce ai wannan ba wannan yana daga cikin rashin adalcin da malaman bid'a suke dora mutane akai in an ce a daina wani abu wanda annabi bai ce ai ba sai su ce wannan aikin manzon Allah ne alhali wanda ya ajiye umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da karantarwarsa ya dora mutane akan wani abu daban mu muna jin nauyi mu ce masa maki manzon Allah saboda mun san duk mai la ilaha illallah muhammadur rasulullah masoyin manzon Allah amma da sai ka ce maƙiyin malam ne. don malin wani shi ɗora mutane a kan kaza inda wannan ka faɗa da ba matsala shi kuma wani dama ba wajibi ne a so shi ba ana son shi ne saboda addini in ya bi Allah a so shi ya kauce wa Allah kuma sai ya kyale shi amma Allah da manzan Allah ai wajibi ne tilas mutum ya zama mai san Allah ne tilas mutum ya zama mai san manzan Allah duk wanda baya san manzan Allah ko mai kala zarra kafiri ne dan wuta ne wannan babu tantama akan wannan to amma a zo a yi ƙarya a ce wanda yake bin sunna ya ce abu manzan Allah a sallah a bi shi a zakka a bi shi a azumi a bi shi a zikiri a yi salati irin nasa wace a yi ƙarya a ce shi ne maƙiyin annabi saboda ya ƙi yin wani abu wanda ba annabin ne ya zo da shi ba wani mutum ne ya zo da shi wallahi zalunci ne ko ba zalunci ba ya kai matsayin ai Allah ya isa to amma muna kyautata zato mutane suna yi ne domin mene zafin san annabi da kuma tsammanin abinda malaman nasu suke faɗa musu gaskiya ne abinda malamai wasu suke faɗi don su kare abinda suke tafiya a kai tsakani da Allah ba gaskiya ba ne mutum ya tashi ya yi bincike ya yi karatu karka tsaya kamar bal ai ta gara ka wannan yi nan da kai wannan yi nan da kai je kai karatu ai bincike ina abu kaza ɗin nan ne wa ya ce mai kaza kai bincike in za a yi maka wayo da dabara za ka gane za a nuna maka ƙuruƙurku ga inda Allah ce ai kaza za a yi abinda ake kiran mutane shi ne abi Allah abu manzan Allah saboda wannan ya isa a shiga aljanna ko ba haka ba ne cewa jama'a Allah ya shiryar da mu li'anna kitaballahi wa sunnata rasulihi alaihi ma bina uddin an gina addinin Allah ne akan qur'ani da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wani zai ce to ai hadda ijtihadin malamai gaskiya ne ijtihadin malamai ta hanyar kiyasi an yadda da shi a babin ibada ana yin wannan abu kaza me hukuncin sa sai a ce eh Allah bai faɗa kurukuru ba ba a ganshi a hadisai ba amma abu kaza yayi kama da shi illar su iri ɗaya ce sababin haramci ko sababin halacci iri ɗaya ne da kaza to mu bashi hukunci iri kaza wannan shine kiyasi duk malaman duniya malamai na sunna kakaf sun yadda da kiyasi har malamai sun wasu malamai suna cewa duk wanda bai da yadda da kiyasi ba ba a sashi a cikin malamai wannan kuma wani zance ne dai na manyan malamai suna yi a tsakanin su eh maganar kiyasi da ijma'i karbabbun abubuwa ne sources na karbar addini wanda yake an yi ittifaki a kansu ai kowa san su hudu ne da qur'ani da hadisan annabi sallallahu da ijma'i da kiyasi wanda suka saba a kiyasi kuskure suka yi su ibn azmin dawo da zahiri da makamantansu makarantar zahiriya sun yi kuskure sauran malamai ba su karɓi zancensu ba to mu zancen da muke na sauran malaman ne malaman musulunci maliku shafi'i ahmad bin hanbal abu anifa da suka tsaya akan wannan abun da aka ruwato daga sahabbai da tabi'ai wannan shine musulunci da kowa ya san shi to a kansa muke magana ba kan wani abu daban ba da haka akan wannan abun aka gina musulunci wala yastaqimul imanu illa bihima imani ba zai miƙe ba sai da qur'ani sai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farraddu ilaihima shartun fil imani don haka me da lamarin sabani zuwa ga qur'ani zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa wannan shar'i ne ma na imani to kaji sharaɗi ne na imani shi ya sa bayan an gama wannan sai aka zo da za mu ji dai rabin Allah kai mu gobe alamtara ilalladina ya zu'umuna annahum aman bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut hagani hikimar kawo wannan ta biyo wannan kenan domin me Allah umarnin da ya bayar shine in an samu sabani sawa'un saɓanin da za a yi hukunci irin na kotu sawa'un saɓani a addini to a koma a duba littafin Allah a duba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a je gun alƙali ya hukunci idan wani ya ce ni na ƙi ba zan koma ƙur'anin ba ba zan koma hadisin ba gun al'ada da gargajiya da tsagutu da hukunce-hukuncen abin da ba na Allah ba ba shari'ar Allah ba nan zan koma to sai a dora sai hukuncin da Allah zai ambata ya biyo baya a kansa an gane ya nuna ashe yana cikin waɗanda suke da matsala a imani shi yasa tun a nan farkon yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir saboda me nuna cewa wanda yace baya son hukuncin Allah wanda yace bai yarda da hukuncin manzon Allah ba wani hukuncin yake so to lalle ya nuna bai yarda da Allah ba bai yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama akwai wani kaikayi a zuciyarsa dangane da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dangane da alqur'ani duk in ka lura da duk masu yakin sunna din nan ai kuna ji waɗanda ba sa son sunna wanda za su ce ba su yarda da hadisai ba ƴan qur'aniyun ko da ƴan aqlaniyun da sauransu dai makamancin wannan wanda ba su yadda da abu hadisai ba yan ƙur'aniyun su za su ce sai abin da yake cikin ƙur'ani galibi wannan jahilan alarammomi ne asalinsu jahilai ne yau ba malamai ba ne aslan yau ba saboda jahilcin ne yasa ba za su iya karanta littafai su fahimta ba shi yasa suka makale da ayoyin da suka haddace to kuma sai su yi tagwara su su faɗi nan sai su faɗi nan sai wannan abun ya tabbata nan sai su rusa shi ta nan saboda duk wanda ya yi tsammanin zai iya yin musulunci da iya ƙur'ani bai hada da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to bai ma san me ake cewa musulunci wannan rudani ne kuma dai da jahilci malamai sun gama ba da amsa ga waɗannan al'amura amma yanzu kun ga su ma suna nan ana ta ƙara raya su ko ana ɗaukar nauyin su suna ta yawo suna ta maganganu su ma suna ta faɗi har da wani ƙarfin zuciya da za a ce a kafirta mutane a kafirta wanda ya karanta ahalari da iziya da risala kuma suna zaune a duniyan nan duk ana jinsu Allah sauke yanzu wani ne ya ce ya kafirta wani yanzu da an tada tashin hankali amma su suna nan a kasuwanni suna yi a ƙofar gida su sa lasifika su ta irin waɗannan abubuwa sai a ce saboda ba su tada hankali ba a kyale su wannan abun an shi ne tashin hankali duk masu irin waɗannan aƙidun da suka karkace na yi maganan nan jiya ko yana daga cikin wajibin hukuma ta ɗau mataki a kansu wannan abin da duniya take so ta ɗora mu a kansa wani zancen yancin ɗan adam a zo ana turo wasu ƙungiyoyin rashin kunya su zo suna fito da mutane ana nuna cewa abin da suka yi ba komai ba a zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ci mutuncin manzan Allah wani ma ba zancen wai da tawili da wata fassara ba kurukuru ya aibanta annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce a wai wannan wai bai karya dokar kasa ba ai ya gama karya dokar kasa tunda yayi abin da zai sa al'umma gaba ɗaya ta tada hankali domin abin da zai sa a shiga gidansa a kashe shi a kona shi me ita kasar tana so ai haka tunda kasar ba ta so ai haka to tai maganin irin waɗannan abubuwa yana daga cikin abubuwan da ya kamata waɗanda suke wakiltar mu da muke ake zaɓarsu su tafi abuja a tattauna akan dokoki wannan abin ya zama yana da ƙima a zuciyarsu su iya tashi su turancin duniyan nan baki ɗaya su kare wannan matsalar su ce dole a yadda annabinmu ba a zance a kansa haka kawai a tafi mu musulmi ba za mu yadda da wannan ba a duk inda muke za a iya samun rashin zaman lafiya to a ja hankalin wanda ba musulmi ba da ko kuma musulmin ne karkatacce da makamancin wannan lalle su daina wannan abu in ba haka ba mutane ba za su iya kontrolin zuciyarsu ba za su iya ɗaukar mataki shikenan sai a ce to me kuka gani sai a ce wannan sai su yi wannan abin da suke yi eh ko to ai zancen shine idan waɗanda za su wakilce mu su fa fahimtarsu daban mu ma mu daban to muna da matsala kar mu je mu aika su ya zama cewa su abin da suke so su ne irin yadda suka fahimci addinin a gurgunce su ba masu karatu ba su zo su dora mana wai dole haka za mu fahimci addini in ba haka ba mu ne ba mu waye ba mu muka jawo tashin hankali ai bai kamata ba a'a mu din ku fahimci yadda girman manzon Allah yake a wurin mu don haka sai ku sa duniyar ta fahimci haka sai a kyale shi ina jin shi ne abin da zai sa a samu mai a samu zaman lafiya amma ba a zo a ce mu ne dole za mu daina kaza mu ne za mu daina kaza ba haka ba ne dole a fahimci wannan ga ka'idar yadda take wallahi ba rashin wayewa ce da mu ba mun waye mun fahimci me komai amma wannan maganar ta Allah wannan maganar ta manzan Allah wannan girman da darajar da manzan Allah sallallahu alaihi yake da ita tafi karfin haka kawai a zo a zauna a wani wuri a zo a ce wai shikenan zaka yi hakuri kai shuru wani mutum ya ashariya ga manzan Allah wannan abu bai kamata a dora mana shi ba dawo da wani zance nake baya da ya taba gabata ba amma muna karrara foundation ne na abin da ya kamata a kalla an fahimci abin ko yawwa mu an san mu da bin doka da haƙuri da sauransu to amma muna faɗar abubuwan da ya kamata masu sa dokar su rika kallo a lokacin da suke yin irin waɗannan abubuwa in ba haka ba zai sa a kai ga su sa dokar kuma ba za a yi da'a ba kuma so ake a yi da'a ita najeriya amalgamation da aka yi na 1914 tsakanin southern and northern protectorates da aka hada ai an zo an samu mutane dama akan wani abu da suke yi to bai kamata a ce najeriya za ta rushe duk wancan history din namu na baya da kuma addinin da komai ciki na sai mu dawo najeriya dole ta zama ita ce sama da addinin ai ba haka ake yi ba sai a rungumi addinin namu ya zama shi ma part and parcel na abin da ya waje ba a girmama shi a Najeriya. Ko? Su ma waɗanda ba musulmi ba, su girmama addininsu kuma a basu su yi addininsu. Babu wanda ya isa ya hana wani ya yi addininsa. Ina ce ga sunan a inda muke, duk suna addininsu. Suna addininsu, a ko'ina su je su yi, wani gumma har a yi rashin kunya ga namu addini. amma mu a can kuma ba mu isa mu yi ba a gunsu duk kuma irin wannan abun su wakilanmu kuma ba za su iya faɗa ba sai a shuru sai a ce mutum yana tsoron in yi magana a matsayin wakilin local government kaza za a ce extremist za ka sai ya zauna ya shuru asali ma waɗannan matsalolin ma shi bai san su ba ba shi da alaƙa da karatu ba shi da alaƙa da komai sai sa ku zo ku ta faɗa a kansu ni nake ce muku kuna da matsala wala da gaske nake ba ce ku rena su ba ban ce ku ci musu mutunci ba amma haƙiƙa wanda duk zai tafi ya wakilce ka ya zama irin ka ne alal akalla ko ba irin ka bane 100 bisa 100 ya san girman abin da kake tafi a kansa kuma zai iya tsayawa a matsayin constituency ɗinsa ita ce kaza kuma ga abin da aka sani a wurin to a madadinsu ni wakilinsu ina cewa kaza ba maganar lantarki da me ba duk wannan manzo Allah duk yafi wannan agun ko ba haka bane to amma kamar da kullum muke cewa babu kira zuwa ga damuwa ko tashin hankali ko kuma ai wani abu na na fita daga doka ko kowa kowa sani ba karantarwar mu bace ko ba haka bane to Allah ya sa mu dace mu karasa wannan gefen yace fali hadha qala don haka Allah maɗaukaki ya ce, In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance ko din masu imani ne da Allah kuma ku masu imani ne da ranar ƙarshe fadalla zalika ala anna man lam yarudda ilayhima wannan yayi nuni akan cewa duk wanda bai mai da mas'alolin masailin nizai mas'alolin da aka yi sabani bai mai da su zuwa ga Allah da manzon Allah ba falaysa bi mu'minin haqiqatan to ba mu'mini bane na haqiqa duk wanda aka ce ga hukuncin Allah sai ce da Allah kyale mana wannan to wannan ba muni bane na hakika saboda me bai yadda ya sallama wa Allah ya fi shi sani ku ga zancen nan fa duk magana ce ta ilimi da yadda da amincewa da sallamawa me ma'ana dama Islam total submission ka yadda Allah ya fi ka sanin dokar da ta dace da yau da gobe amma in Allah zai ce a yanke hannun barawa sai ka ce wannan barbarism ne to wallahi kana da matsala ba ka yadda da Allah ba ko a zuwa ce wannan kawayanci ne ai ana irin wannan zancen to za a yi tashin hankali babban tashin hankali yana nan a zuciyarka da ba ka yadda da Allah Allah kyauta kar ku sa wa'azin yi yawa mu yi karatu ko yace bal mu'minun bi taguti sai zama mutum bai imani da Allah ba amma ya imani da me da tagutu duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba kama zikira ko kama zakara ay Allah fi al-ayati ba'daha kamar da Allah ya ambata a ayar da tazo zalika ay ar-radd ila Allah wa rasulihi wato komar da lamari da me da lamarin da aka yi sabani a me da shi zuwa ga Allah da manzon Allah khairun wa ahsanu ta'wila fa inna hukma Allah wa rasulihi ahsanul ahkami domin kuwa hukuncin Allah da hukuncin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne hukunci mafi kyau shi ne hukunci mafi kyau me yake sa abu ya zama mai kyau ko ya zama mara kyau masdarinsa ko da dacewarsa abin da ke sa a ce abu kaza mai kyau ne na farko ana duba waɗannan abubuwa uku da masdarinsa ko da kuma menice dacewarsa yauwa da kuma haƙiƙaninsa e sanin haƙiƙanin abun kuma daga wa yake haƙiƙaninsa ka tsaya ka fahimce shi abu na biyu daga wa yake daga Allah sai ka duba ka tambayi zuciyarka wai waye Allah waye Allah yaya girman Allah yake a zuciyarka kuma ka tambayi zuciyarka waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yaya girmansa yake a zuciyarka to in ya ce dama za a bi kai yanzu ka auna kai waye ka ce a'a ni ina ganin bai dace ba hagu za a bi in dai Allah yana da girma a zuciyarka manzan Allah yana da girma a zuciyarka to baka buƙatar tambaya in yace dama kawai kai shiru ka rufe idan ka kabi dama yafi ka sani yafi ka sanin dacewar shi fa shine me shine al-azizu kuma shine al-hakim me ma'anan al-hakim na fasara mana rannan anan kuma kullum ma muna faɗi al-hakim fa shine gwani ƙwararre wanda ba a cin gyaransa komai ya faɗa gaskiya ne komai yayi na hukunci daidai ne wannan shi ake nufi da alhakimu to ya za a yi zo ya ce hukuncin kaza shine kaza abu kaza halal ne abu kaza haram kai kuma ka zo kana cewa a'a ni ne na fi sanin zamani na mu ne za mu shawara to bari dai mu kalla in ya so a dan kira malamai su mana bayani in ya dace mu dauka in bai wannan abun yana da matsala yana da matsala yana da matsala a tsaya sosai a fahimci fa musulunci musulunci in dai kai mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne ka yarda da imani da Allah da ranar ƙarshe shi sa aka ambace ta anan to wajibi ya zama cewa musuluncin kake bi ba musuluncin ne zai bi ka ba kullum muna faɗin wannan ko muna nanatawa kai ka za ka bi musulunci ba musuluncin za ka yi fosin ya bi ka ba saboda kai kawaye dole ka bi Allah dole ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaman lafiyarka sai ce fa dalla da ayyubun wannan ko sai ce fa inna hukmallahi wa rasulihi ahsanul ahkami shine sune mafi hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah shine hukunci mafi kyau wa a'daluha kuma mafi adalci wa aslahu halin nasi kuma shine mafi dacewa ga mutane babu wani mutum da zai kawo maka wani hukunci da ya dace da kowa da kowane zamani ba mai kawo maka wannan amma Allah abinda Allah ya faɗa shine zai dace da kowane zamani da kuma kowane wuri hukuncin Allah ya dace da ƙasashen Larabawa ya dace da ƙasashen Turawa ya dace da ƙasashen Afirka ya dace da 14 kaza da kaza ya dace da 2000 kaza da kaza ya dace da 15000 in za a je aini amma wuce ai ba je a ba je 15000 ba ba 1500 ba 15000 ko shekara nawa muka kai in dai akwai duniya wannan hukuncin da Allah faɗa ya dace ko robot kuka zo kuka halitta za a yi kaza za a yi kaza ana ta yin robot yanzu ga sunan ko bature yana robot ai za a yi robot intelligent da menene security da duk wannan yana da amfani za su taimaka mana wajen fahimtar rayuwarmu da ba da tsaro da sauransu amma duka bai kai halitta Allah ba kuma bai kai ya soke abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani ba wallahi ba muna faɗin wannan abin out of emotion ba amma magana ce da in dai mutum da imanin a zuciyarsa to haka ya waje ba mutum ya ji in ba haka ba to bai fahimci addini ba basics ne wannan ba magana ce ta wani zuzzurfan ilimi ba e magana ce ta ka dawo ka gane kai waye ka gane kuma ka waye kuma da in relation to abin da kai kake jin ka sani kai din mai ka sani dangane da abin da Allah ya faɗa mun yi magana kwanaki da muke ɗan ishara akan masu inkarin samuwar Allah wata magana da na taɓa ambata mana ta malam Salih Ali Sheikh da yake cewa masu irin wannan tunanin sun baiwa sciences dama sun yi bincike a filin sciences sun yi bincike a abin da ya shafi philosophy da culture da everything amma ba su zauna sun ba ƙur'anin nan haƙƙinsa su masu bincike a cikinsa ba galibi kawai ana kallonta ne a matsayin turas eh ai littafan turas ne littafai ne da muka gada iyaye da kakanni daka a aje su ba ka ajiye abin da baka fahimce shi ba ka zo ka ce ka ajiye shi ne saboda bai dace ba ka tabbatar da ka fahimce shi in ka fahimce shi ina ya tafi ina ya dawo to sannan ne za ka iya cewa wuri kaza in hankalinka ya fara tafiya zuwa ga ya dace ko bai dace ba sai kai tambaya malamai su dawo da kai kan hanya kai ne baka gane ba ana fahimta insha Allah yawwa ina magana ta akan wannan irin babin da ƙarfin yaqini saboda wannan shine wajibin kowanne mumini bai kamata kai din a ce wannan yaqinin naka bai kai haka ba tilas yaƙinin ka ya kai cewa lalle maganar Allah ita ce asdaq kuma hukuncinsa shine ahkam wa a'dal in ba haka ba to kana da matsala a fahimtar alakar ka da Allah da kuma musulunci mu karasa inda muka tsaya ce wa aslahu halin nasi fi amri dinihi alamarin addinin su wa duniyahum da kuma lamarin duniyar su wa aqibatihim da kuma makomar su lamarin addinin Allah shi ne mafi dace don Allah kai mu a gobe na? ban ji ba an cinye komai marin ya cika tumu mamun ɗaya wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am ba komai ba dole bane insha Allah ba komai ga tambaya ma da zan amsa Thank you.